الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس بدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ذاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyar ga Allah tabaraka wata'ala wani cin adarawarsa yau muna wuni da goma sha uku ga wannan wata na ramadana hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha uku ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam dubu ɗaya a dubu biyu da ishirin da biyar ubangiji allah kamar buɗi muna nan a cikin zatuto jiya mun kwana aya ta ishirin da takwas yau insha allahu za mu tashi na shi ne yau kwana? to jiya mun kwana aya ishirin da biyar yau za mu tashi aya ta ishirin da شرك إن شاء الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشتاقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وتشيء من إيماني إن دي أكوي روحي أجكنسا ba shi da sake hankalinsa baya kwantawa baya cikin nutsuwa jiya mun je da lake ba mu labarin aljanna abinda yake cikinta a na nutsuwa da kuma jin daɗi sai lake cewa ƙalu'in na kunna ƙabulu fiye hannun mashi da in ji yan aljanna kafin shigar aljannar yanzu lokacin muna duniya muna cikin iyalanmu cikin jin tsoro yaya rayuwa za ta kasance mai kyau ce ko barar kyau yaya aikin da muke yi allah ya karba ko bai karba ba yaya za mu kubuta daga wuta kuwa za mu samu shiga aljanna kuwa kullum mai imani wannan shi abin tunaninsa idan mutum yana tunanin saɓarin wannan to tabbas ya ji a kansa rigima da aka aljanna yan aljanna suke magana cewa mun kasance lokacin muna cin iyalanmu muna jin tsoro hankalin ya kasa kwanciya famanallahu alaina Allah sai ya mana kyauta Allah ya mana gamdakatar Allah ya taimake mu wa gana azabar samu sai ya kare mu daga azabar wuta inna kunna min qablu nad'u mu mun kasance kafin yau Allah muke bautawa wa huwa al-barru rahim Allah shi al-barru al-latif ar-rahim Allah shi mai hakuri yayi ma alƙawari in kai zai yi ma sai Allah ya ce
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين fazakir ya muhammad kai wazi ka tunatar wazi dole ne a al'ummar musulmai wazi dole a yi kuma wazi dole a karba kenan yadda yin wazin yake dole to haka ma sauraron yake dole kan mai imani Allah ke cewa fazakir ka tunatar ka yi wa'azi amma masallallahu alaihi wasallama fama an tabi ni'imata rabbika kai game da neman ubangijinka ba kasance ba kasance kahinin wala majurin kai ba buka bane kuma kai ba mahaukaci bane mushrikai suna jifar manzon Allah da kalmar bokanci suna jifar manzon Allah da kalmar hauka cewar akwai aljani a jikinsa bugun aljani ne Allah ya tsarki sannan ba bugun aljani bane am ya kulu na sha'irun ko kuma dai suna cewa mawaƙi ne ana ba mawaƙi ba ne biya waka ba bisan waka ba baya yin waka a al'adar bahaushe ma ya kasa waka kashi biyu ya ce akwai waka akwai waƙi me yake nufi da waka shi ne wanda za a rera ta a kada mata kiɗa a yi rangaji ko a yi rawa ita ce waka al'ada bahaushe ma wake ba ita ce wadda ba za a mata kiɗa ba ba za a mata rangaji ba ba ma za a mata tafi ba ita ce wake a yi nake samun waka da wake a gurin bahaushe a gurin bahaushe ana samun waka ne lokacin biki ko kuma a yi wa masu sarauta ko aiwa masu kuɗi ana ake zamun waka wake ba ana yin wake ne don addini aiwa manzan Allah wake aiwa addini wake shi za magabata hausawa da fulani sun yi waƙoƙi ko wake ba ɓangaren ibada daban-daban an wake fiƙo an wake tauhidi an wake aure an wake mutuwa duwane ana ce masa waƙi ne ina ba ta mana ganewa amma waka da za a mata kiɗa ko da za a mata tafi sunanta waka da haka idan ka dace waka to gurin biki ne a shekarun ko al'adar hausa idan ka ɗauko ganga kana bugawa kace kana waƙe ne zai ce ƙarya kake yi tun da ya san waƙe ba a yin sarkiɗa waƙa ce ake yin sarkiɗa da aka ana waƙe a ana waƙa don nishaɗi ne da aka nemi buga mandiri yau yau manzan Allah waƙa da shata duk ɗaya suke shata yau manzan Allah waƙa a cinki a kadansa yau manzan Allah waƙa har ma yake cewa kowa ya tsaga na muhammadu bai taɓewa a duniya bai taɓewa ma a can lahira mu dai zai gane muhammadu a gane kuma ganga kalango ke bugawa to haka suke daidai da wancan mai bandirin da yake bukawa gara ma shi mai shatan wancan da ya ce takalminka ya fi kowa ko ya ce takalmin manzan Allah ya fi kowa ya yarda da haka da suke tare shi masu gida da haka amma kuma an waye gari sun ce maganar wani ta fi ta annabi ko ba su faɗa ba an ce salatul ibrahimiyya bai kai salatul fati ba kuma sun yadda ne ibrahimiyya daga bakin annabi mutu amma wancan ba ba daga bakin annabi mutu ba amma sun ce abin da ya fito daga bakin annabi bai kai abin da ya fito daga bakin wani ba amma kuma sun yadda takalmin annabin ya fi kowa ba tuka da walwala kuwa am ya kolo da sha'irun ko suna cewa annan mawaƙi ne na tarabbasu biyu rebel manun kawai muna so mu gabayensa ne hawadisu dari so muke lalace ba zai kai ko'ina ba ƙul allah ce gaya musu tarabbasu ku jira fa'in nema a kuma na mutarabbisu nema ana tare da ku cikin masu jira da idan kana jira don ka ga bayan wani wanda wani Allah ya ɗaukaka shi to za ku gaji da jira jiran baya da ƙarshe sai Allah ya ce أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم تأمرهم أهلامهم بهذا ko kuma dai mafarkinsu ne yake musu wannan umarnin bal amhum bal hum kawomin tagun a'a mutane ne dai masu wuce gona da iri mutane ne masu wuce iyaka am ya kuno ta kawwalahu ko kuma dai suna cewa wannan maganganun kai kake kirkira da kanka maza da ba ka kirkira magana da kansa bal la a kawai dai basu imani bane fali'atu bi hadithin mithlihi to in haka dai kuwa su larabawa ne qur'ani ba larabci ne to su zo da wata magana irin ta alkur'ani in ka sadiki da inda gaskiya suke yi cewar manzan Allah ne kirkiro ya faɗa to tun da su ma larabawa ne mazalama ba larabi ne in haka ne to su ma su irin ta manzan Allah su kirkiro nasa magana su zo a haɗa a gani sai ya ce
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون Allah ce an kuliko min gairi shi'in ko kuma dai an halice su ne ba tare da iyaye ba kawai haɗuwa suke daga sama ko suka tsoro daga ƙasa ba su iyaye ne an homin haliku da ko kuma su suke halittar akwai wanda ce gani ya halici kansa duk kafirci mai kafirci ya san yana da uba al'ada idan aka haife ka ba uba ka zama abin zargi kai ma ba za ka sake bacin al'umma da aka su sun san suna da iyaye kenan halitta su aka yi am halaku samawa tolar ko kuma dai su suka halitta sama da ƙasa bal layakuna ba su da yakini ne kawai allah sai ce أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين
am indahum ko dai taskokin ubangijinka hannunsa yake sai suka ga dama za a yi ruwan sama sai wanda suka gana maza su ba arziki amur musaiturun ko kuma su masu rinjaye na suna da iko suna da ƙarfi amlahun sullamun ko suna da wani tsari ne ko ranga ya sami'una fiye wanda suke hawa sama suke jiwo maganar Allah faliyati mustami'un bi sultanin mubin in kuma haka ne sun ce suna zuwa suna zo da hujja su faɗi maganar kuma su ce ga dalilin ne sa Allah ne faɗa haka sai ya ce أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون am lahul banatu wa lakumul banun ko kuma kun zaba abin da kuke so ne yaya kun ba kanku maza kun ce yaya mata na Allah ne wai mala'iku mata ne da haka kun so yayan Allah ne so kuma nasu yayan nasu maza ne Allah bai da bukatar ɗa ko namiji ko mace mai rauni ne yake bukatar wanda zai taimaka masa da kai mai rauni ne kana bukatar mai taimako zai taimake ka harkar kasuwancinka zai taimake ka harkar gidanka zai kare ma mutuncinka idan ka da yaya da yawa ba ka wuce reni Allah bai da wannan bukatar am tas'aluhum ajran ya muhammad ko ka ce su baka lada ne aikin da kake musu na wa'azi kace a biya ka fa huwa min magharibi musqalun dan haka abinda ka dora musu ne yi musu nauyi manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya tayi zabar sa sai ya cire marko da yi ya cire mai san duniya mai kwaɗayi ya san duniya shi ne yake hangen abin da ke hannun wani yau idan mai kudi ne yana hangen wanda fi shi kudi ne don ya kamo shi yau idan mai mulki ne yana hangen na gabar shi ne don ya kamo shi kullum gida kana ofis irga level ɗinka kake yi kafin na ritaya zan kai level kaza da ka zan samu ofis iri kaza ko ba ka bani to su manzan Allah ya ce su biya shi ne am inda homer gaibu ko yaktubun ko kuma dai suna da ilimin gaibi ne da aka suke rubuta shi duk ba ko daya sai Allah ya ce أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون am yuriduna kaida ko dai suna nufin makirci ne fallazina kafaru humul makidun to kafare su ne masu makirci in ka ji makirci ana kulla shi to kafirai ne am lahum ilahun ghairullah ko suna da wani abin bauta ne ba Allah ba subhanallah sarki ya tafi daga Allah amma shirkuna gabarin abin suke tarayya da shi na'am وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
tsabagen taurin zuciyarsu ala ce wa in yarau kisban mina sama da za su ga wani yanki daga sama sakitan ya yanke ya hwado ya kolo sahabin markum za su ce wannan a girgije ne hadari ne sashi akan sashi ba ba dauki abin jaraba ba ce ba zaro mu rabu da su kare sai muhammad hatta yulaqu yawmuhum alladhi fihi yusakuna har su sari da wannan ranar da za a tashe su a kashe su kuma a tashe su zuwa tashin alkiyama lokacin yana zuwa sai ya ce يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون yawma la yughni anhum kaydum shay'a a wannan ranar in ta zo makircin su bai wadatar da su komai walahum yunsaruna sannan ba za ta mike su ba wa inna lil ladzina zalamu azaban lalle azalimai suna da wata azaba duna zalika koma bayan wancan azaba ta lahira wace ce kenan azabar kabari kafin a ji azabar wuta ta lahira to akwai azabar kabari walakin na aksarahum la ya'lamun amma dai da yawan su ba sani ba sai Allah ya ce واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم mm, ومن الليل فسبح وأدبار وأدبار النجوم karshen surar ta zo da umarni wa manzana sallallahu alaihi wasallama guda biyu Allah ce wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayyuna kana kalla kana idan muna kallanka wanda ya zamo Allah ne mai kiyaye shi da kansa wani tsoro zai ji shi babu jin tsoro wasabbi bi hamdi rabbika hina taqum sannan ka yi tasbihi ka gode ma ubangijinka a lokacin da ka miƙe wato kai sallar asuba wa min al-layli fasabihu idan dare yayi kai sallah sallar azhar Ah, sallar azhar kuma dare yayi sallar azhar ita ta farko da karkacewa rana wai dabaran nujum haka ne idan tauraro suka juya baya sallar magarba da sallar isha an gane kenan da azhar da la'asar da magarba da isha sallolin dare ne dan lokacin rana ta karkace daga tsakiyar sama ake yin sallar azhar ake yin sallar isha taurari sun fito ake sallar magarba ake sallar isha ina ba ta mun gane a da ikon Allah mun zo ƙarshen karatun wannan sura ta tur karatun da muka yi da fassarawa ko bayani bisa kuskure Allah ka yafe mana shi wanda kuma karanta daidai muka fassara daidai muka bayani daidai ubangiji ba ilimi ne daga wajen mataimakon Allah ne Allah ka ƙara fahimtar da mamun da mu sani ba Allah ka ba mu ladan karatun da muka yi Allah ko kawo ikon aiki da wanda makaranta insha Allah za mu shiga sabuwar sura suratun najmi ita ma wannan sura makiya ce an saukar da ita a maka ko ba yi bayani ba idan aka ce sura ta maka mun san suna magana kan tauhidi gyaran imani idan mutum bai da tauhidi bai da imani samuwar tauhidi a tare da mutum shi ke sabbaba samuwar imani ina ba ta mun gani kuma tana da ayoyi guda 62 ne ubangiji Allah ke mana jagora now بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ينطق عن الهوى wannajmi idha hawa Allah madaukakin sarki ya rantsi da taurari idan ya fado ranar alkiyama lokacin tashin duniya manzala ya ba mu labari Allah ya ce taurari nan duk za su yake su fado saman za a naɗe ta Allah sai rantsuwa da wannan tauraron ma dalla sahibukum wa ma gawa abokinku ba batacce bane bai halaka ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan hanya yake daidai Allah ne kuma ya aiko shi da albishiri da gargadi ga wanda ya imani ya samu rahmar Allah wanda ya imani yakin imani ya samu azabar Allah sai Allah ya ce
إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق wamma الأعلى yanzu ƙwal hawa manzan Allah baya magana kan son zuciya kenan duk abin da manzan Allah faɗa gaskiya ne Allah ne ya faɗa ko ka gan shi a rubuta alkur'ani ko ba gan shi a rubuta alkur'ani magana Allah ce don Allah bai magana akan ra'ayinsa in dai abin da shafi hukunci ne umarni ko hani Allah ne ce fara kafin ya fara in huwa illa wahayin yuha lalle shi annabi duk abin da ya fada wahayi ne aka yi masa kuma allamahu shadidul quwa malamin sa wanda ya koya masa mai tsananin karfi ne shine malaika jibril shedan baya kama da shi ba ma kuma ya zo kusa da shi zo min ratin kuma shi ma'abocin kyakkyawar halitta ne fasawa sannan ya daidaita mala'ika ne ko annabi zulmin ratin fasawa mai kyakkyawar halitta ne sannan ya daidaita bakin malami bai zo ɗaya ba wasu na ganin wannan maganar da manzan Allah ke sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin wannan maganar da mala'ika ake yi amma abin da ya fi kusa shi ne da mala'ika ake yi zobin ratin fastawa wa huwa bil ufiq la'ala kuma shi yana sama yadda mahuda rana take lokacin da ya yi miraji da annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta mun gane sai ya ce
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو عدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى thumma dana fatadalla sannan ya kusato shi ma sai ya kusanta nan ba akwai maganganu masu yawa a ciki wane ne ya kusato kuma wane ne ya kusanta wasu suka ce shi manzan Allah ne Allah ne ya kusanto manzan Allah ya kusance shi har ya ba shi wahayi bi mana ya ba shi shari'a ta sallah suka ce a ba haka ba ne mala'ika ne ya kusato manzan Allah ya kusato sallallahu alaihi wasallama faka na ƙaba ƙausai na adina kusancin ya kasance kamar kwari na kibiya ne da kibiyar kuma ya faka kusancin wa'awa ila abdihi ma yi ma'awa da haka sai ya wahayi zuwa ga bawansa irin wahayin da ya yi masa ya bayi salloli guda hamsin a wuni kamar da labarin yake ya samu su annabawa a sama tun daga sama ta ɗaya ta biyu zuwa ta bakwai ya tashi dawowa annan musa yake ce masa wannan salolin sun yi yawa ji a rage suka dawo guda biyar ma ka zaba alfa'adu mara kuma zuciya ba ta karyata abin da ta gani ba zuciya ba ta karyata abin da ta gani ba shin manzala ya ga Allah kenan ko bai gan shi ba kenan zuciyar waye zuciyar manzan Allah ne ba ta karyata ganin Allah ba sai aka ta ga hadisin Aisha ta ce duk wanda ya ce annabi ya taɓa ganin Allah ya yi ƙarya kenan annabi bai ga Allah ba yanzu annabi wa ya gani mala'ika jibril ma ka zabar fu'adu mara zuciya ba ta ta abin da ta gani ba shine annabi ya ga mala'ika jibril ya gan shi a halittarsa na mala'ika mala'ika yana zuwa ma annabi a siffa ta mutum amma annabi ya san mala'ika kuma sifa ta mala'ika ya gan shi tsakanin sama da ƙasa da fuka-fuki wajen kwaya saba'in da kama ka zafi adu mara'a zuciya ba ta ta abin da ya gani ba shi annabi ya ga mala'ika ya gan shi a halittarsa mala'ika har ya tsorata sannan ya gan shi a sifa ta mutum kamar yadda wani hadisi wanda umar ke bamu labarin yadda wani bako ya zo fadar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye manzala wasu tambayoyi a ƙarshe umar ke cewa annabi ya gami cewa wannan bakon mala'ika ne a gaina zuwa kenan a sifa ta mutum da haka annabi ya san mala'ika jibrilu a matsayin shi mala'ika ya san mala'ika jibrilu a yadda yake zuwa a matsayin mutum da aka zuciyarsa kuma ba za ta karya masa masa matsayin mala'ika jibrilu ba sai Allah ya ce
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى أفتمارونه shin za ku yi musu da shi ne alama yara akan abin da ya gani za ku ce annabi bai ga mala'ika ba ne ballantana ya san shi wala gadar ahu na zalatan ukura ai ya gan shi a wani lokaci daban ai na gan shi a inda sidratul muntaha ya gan shi ne a nan sidratul muntaha inda jannatul ma'awa a nan ne ma aljannar makoma take idan ya gasha sidratul ma ya gasha lokacin da ya lullube bishiyar abin da ya lullube din ganyen wato ko fuka-fukin mala'ika jibrilu ya lullube ma ba a ganin bishiyar da haka manzo Allah ya ga malaika jibril sai yace ma za wal basar wa ma tara laqad ra'a min ayati rabbih al kubra أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى التي ما زاغ البصر وما دغا ganin bai karkace ba kuma bai dagawa ba bai wuce gona da iri ba shi din ne laqadara amina ya rabbil kubra haqiqa manzon Allah ya ga ayoyin ubangijinsa manya-manyan ayoyi daga ciki akwai mala'ika jibrilu a fara'aitumin lata wal uzza me kuke gani da gunkin lata shi gunkin lata gunki ne na koyi shawa suke bautawa daga allahu suka samu allata wa manata fasil ukhra shi kuma manata gunki ne da banu ka'ab suke bauta masa an gane alakubuz zakara wala hulunsa shin za ku ba da 'ya'yan ku ce maza naku ne mata kuma na Allah tilka idan kismatun biza to wannan raban ba yi raban adalci ba rabo ne na zalunci a ce ya mace ta Allah ce amma namiji naka ne Allah bai da bukatar wani ɗa ko namiji ko mace sai Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaytuha antum wa aba'ukum antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم in الهدى hiya illa asma'un waɗancan sunayen su allata su uzza su manata wasu sunaye ne sammaitumuha antum wa aba'ukum da ku da ubanninku ku da kuka samu su suna aka samu lata aka samu uzza da ire su ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan su ba in ya tabi wani ilazon ba komai suke bi ba sai zato abinda suke cewa waɗannan gumakan da suke bauta musu suna bauta musu ne don ibada ta yi sauri zuwa ga gurin Allah kenan sun yadda akwai Allah shi yasa mushrikan da sai suka fi dama dama akan mushrikan yau mushrikan yau ba su yadda akwai Allah ba amma mushrikan da sun yadda akwai Allah laka wadan sunaye na gumakan ko ne kuka kirkira kuke kira gumakanku da su in ya tabi wani ilazon ba komai suke yi face zato ke na ga gamsin ya halaka mai halaka da shi sun san zuciya wa mata wa lafus da kuma abin da zuciya ta karkata zuwa gare shi san zuciya ba wuce ce batin zuciya ita zuciya inda za ka bi ta ta umarce ka ka aikata abin da ka- take so halaka za ta kai ka sa malamai suka ce mutum mai hankali ba ya shawara da zuciyarsa mutum mai hankali ba ya shawara da zuciyarsa inna nafsa lamaratun da su mutum mai hankali yana shawara ne da hankalinsa hankalinka ne zai ce maka wanda abu bai da kyau karka yi ita kuma zuciya tana cewa ka je ka yi ba komai za a gyara daga baya kamar yahudawa kenan su ne masu saban allah su ce daga baya ma gyara aikin zuciya ce wannan Ah, to zuciya fa gurin zaman shaidan ne ka san ko kace za ka bi abin da ta ce to lalle ita tana shawara ne da shida da ka shidan shi da abokin shawararka da ka idan zuciya ta ma umarnin ka yi kaza to je ka tambayi hankali ya wannan abin idan hankali ka ci kai wanda abin karkai to karkai sai ka zauna lafiya da Allah da ka abin da zuciya ta karkata shi dan adam yake yi walgar ja'ahum min rabbihimul huda kuma shiriya fa ta zo ga ubangijinsu Allah ya ce ya dora mutum akan daidai yanzu ya riga nasa ko ya gode da yadda Allah ya dora shi akan daidai din ya miƙe ko ya karkace sai Allah ya ce أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء
am lil insani ma tamanna wa insanu anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ko mutum yana da abin da ya burinsa ne falillahi al-akhiratu wal ula da na farko da na ƙarshe da Allah ne wa kan min malakin da yawa daga cikin mala'iku fi samawati a cikin sammai la tuguni shafa'atum shay'a cetonsu ba ta wadatar da komai ashe in ka rike mala'ika kace shine abin bautarka to kai shirka kai mushriki ne dan mala'ikan kansa cetonsa baya amfani cetonsa gudan kansa baya amfani in ma zai yi din illa min ba'di an ya'zana lahu Allah illa min ba'di an ya'zana Allah sai dai in bayan Allah ya izini dake shi wa mala'ikan idan Allah ya masa izinin ya ceto sai ya ceto ceton ya masa amfani idan Allah bai masa izini ba ko ba zai yi ba lemon ya shirar ba da aka ceton Allah kuma Allah ne ke ba da izini ga wanda ya so kuma ya amince amma ceto na mala'iku a ceto na mashirkai babu shi a lahira a duniyan ma babu bantana a lahira now
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا نعم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة للي وأن باسا إيماني da tashin alkiyama la yusammuna mala'ikata su ne suke ambatan mala'iku ta sibil unsa da sunan mace ce mala'ika mace ce ya ce a gurin Allah wa ma lahum bihi min ilmin ba su da ilmin komai akai Allah ya ce in yattabi'una illa zan ba abin da suke bi face zato wa inda zanna la yi gulmin haƙi shi'a kuma shi da to bai amfani da komai abin da shafi gaskiya faru da an manta walla an zikirna ka kau da kai ka rabu da duk wanda ya juya baya ga ambatanmu wala mai illa na ta duniya ba abin da yake nufi sai rayuwar duniya walla mutumin da ya ce sai ya samu duniya ya ɗora wa kansa wani aiki ja duk mutumin da ya ce sai ya samu mulkin duniya ta kowace hanya ba zai sake ba kuma lahira za ta yi masa wahalar samu mutumin da yake burin duniya da aikinsa kyakkyawan aiki ka yi amma burin duniya kake da wannan aikin zai sabbaba maka asarar lahira in za ka nemi duniya ka neme ta in za ka nemi duniya da lahira hakan ya fi in kuma za ka nemi lahira zalla hankalinka ya kwanta hankalinka ya kwanta ko fahimce ni kuwa in za ka nemi duniya ka neme ta in za ka nemi duniya da lahira ka neme su ba laifi ka yi harkarka ta kasuwancinka ka yi nomanka ka nemi duk abin da ake nema a duniya amma wadatansa na ziba kamar akira kar ka manta rabanka na lahira duk abin da ka samu na dukiya ko na mulki kar ka manta da lahira amma idan daɗin dukiyar ko daɗin mulkin sai ka manta da rabanka da lahira to wallahi wanda ka sama na bai da amfani a gurinka in kuma lahira kake so zalla neme ta ana neman lahira zalla da aka da malaman tauhidi aka yi wata debate da neman duniya wato da neman kudi a gurin musulmi da tawakkali wane ne wani malaman tauhidi suka ce tawakkali ya fi ya ne tawakkali duk abin da ya same ka Allah ne duk abin da ka samu Allah ne idan ka kwana da yunwa Allah ne ya kaddara haka idan ka cika goshi Allah ne ya kaddara haka da kar ma ka walda kanka wajen neman abin duniya a suka wancan suka ce a ina aika nemi duniya a matsayinka na musulmi domin shi kansa addinin bai yiwuwa sai da kwanciyar hankali zumunci baya yiwuwa sai da kuɗi da kuɗi ake sadaka da kuɗi ake kaza da kuɗi ake kaza yanzu idan kowa ce ba zai nemi kuɗi ba layira kawai zai nema idan addinin ya zo da bukatar kuɗin ya za a yi sai wayancan suka ja ina allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wanda ya tsoron Allah ya ke dokokin Allah Allah zai sanya masa mafita da ka inda da gaske ne an rike Allah to ba za a yi dana sani ba sai an samu mafita amma dai sai aka samu sulhu idan kai ka yarda da kanka za ka yin zuhudin to zuhudin ya maka ya ne da da kai ai dan arewa cikin jarabawa wata ranka samu jarabawa a cikin zuhurin naka sai ka ce da na sani kaga an samu matsala idan ka zaba za ka jure ba ka nemi duniya fito ka neme ta sai a zauna lafiya na ba ta gane amma matsalar shi ne karka yadda duniyar ta rufe ma ido kaga kai baka wagen baya kullum gaba kake waigi idan mutum zai yi misali da wanda ya ji shi ba zai gode wa Allah ba kullum hangenka wanda ya fi ka ya za ka yi cin masa ba za gode wa Allah ba amma idan za ka yi dubi in ka dubi kanka to duba ƙasa karka duba sama lokacin da ka cika ƙoshi wani bai samu ya ci ba lokacin da ka sa riga mai kyau wani bai samu ba lokacin aljihun kake da kudi na wani babu in kana haka sai ka kila imani na zuwa maka amma kudi in ka tayar da safa kudi in za koma gida kudi ya zan yi samu kudi kuma inda za ka kudi yin iska ne suna ƙara yawa a gurinka suna ƙara rabuwa da kai kudi suna ƙara yawa a gurinka suna ƙara rabuwa da kai misali kudinka daga naira hamsin zuwa dari zuwa dari biyu a gaban siga ake sasanin aljihun gaba haka ne don ba su da yawa amma daga dubu daya zuwa dubu biyar sai kuma su gefe a su fara nisa kenan idan sun kai dubu goma ba zuwa sama sai an ɗaga rigar sai a sa aljihun wando sun fara yawa kenan can kuma sai ka yanci an kai su banki ka je ka aje sai a baka lambobi ka dawo da su gida daga suna ƙara yawa suna ƙara rabuwa da kai sannan matsaloli ko za ƙara ƙaruwa Allah sawaka mu kasa da yannan
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ذلك ما بلغهم من العلم wannan shi ne makurar iliminsu neman duniya in ka tabbe shi mai hukuncin tsarki bai sani ba mai hukuncin sallah bai sani ba amma idan harkar duniya ce gwani ne yanzu nan ya gaya ma daga nan zuwa rana a tewo farashin shinkafa zai tashi ya kwanci yanzu nan zai gaya ma daga nan zuwa rana a tewo masara za ta sauko ya kwarance daga abin da ya fi sani kenan al'amarin duniya amma kuma haka bai hana shi musu a karamin lahira ba wato ya musu akan abin da bai sani ba kasan harkar ilimin addini ba wadda mutane suka rena kamar ita an rena ta a shiga ciki a tabirgima na wasa wallah wallah Allah ya sani a bisa larura muka zamo malami da ka ni malami ne na addini a bisa larura ba kan na cancanta ba na ba tam gani wannan shine makurarsu na ilimi wato abin neman duniya inna rabbaka wa alamu biman dalla an sabili to lalle ubangiji kai muhammad shine mafi sani ga wanda ya bata daga hanyar Allah wa huwa alamu biman ihtada kuma shine mafi sani ga wanda yake shirye kai baka san shi ba ba dama ga mutum yana yawa kan titi ka ce wani shirye ne wani na Allah ne ina wani ya zo yana yaƙi a zamanin manzan Allah ga shi jarumi ga shi da ƙwazo su kan sahabbai sun jinjina masa ya manzan Allah wancan fa jarumi ne ta kashe amma kwaɗan wuta ne kaga su ba sani ba ba su da wani ilimi amma jarintarsa ya birge su ganin yadda yake shiga yake kutsawa yake tsara ake tsaransa amma da mace kwaɗin wuta ne sai ga shi an kashe shi a gurin jihadin a cikin kayansa kuma an sami mai an sami ganima da ya ɓoye wani sirri ne allah ne sani za mu tuka ta ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر بارك الموحدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله